المستقيم على آله القدري والجار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترجينا إلى الذكر والهدي عليه صلاة الله ثم سلامه فلا تتركنا يجد والهدي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترجينا إلى الذكر والهدي
عليه صلاة الله ثم سلامه فلا تتركنا يجد والهدي شجون تأتني خيرتني لمن مات لتفريج قلب المكرمين بمن مات فلوت شجوني في مدينة محمد فزا شجوني والسرور على جواد عليه صلاة الله ثم سلامه فلا تتركنا يجد والهدي محمد خير الناس أكرم مهتدا وفرا وبذلا وهو لله قد مهد أغثني أغثني منحمنا وباركا لأحوال عبد غير أهلك ما قبل عليه صلاة الله ثم سلامه فلا تتركنا يجد والهدي أتترك عبدا أتترك عبدا لا يحب سواكه على سوء حالك ولا يبتغي الإيوان فخرج كروبي واترك كل مهامي بقرب مزال المصطفى ثم نهاد عليه صلاة الله ثم سلامه فلا تتركنا يجد والهدي ففرج كروبي واترك كل مهامي لقرب مزال المصطفى ثم نهاد عليك صلاة الله ثم سلامه وآل وسلم وهم خير مفترات عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى الذكر والهدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل آه muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da Allah ya dawo da mu ah, a wannan rana mai albarka ranar bakwai ga watan Ramadana a cikin wannan karatu namu ah, na littafin diwani na Maulan Mushehul Islam على إبراهيم نياز على قوله أسرقين أشهر وانا عارف كما لم تتوى شجون شجون تحتني سيرتني لمن نحب لتفريج كلب المطرودين ومن نحب ولم شهوة تتوى شجون wato bakati wato ta hannu wadda ta raza hannu ko ta tsimo ta hannu ko ta jisi ta hannu wato ita wannan bakati cin sai ya raka ni da take tafiyar da ni leman na hannu da wanda shi kuma ya zabura ko ya taho ko ya kawo ɗauki ko ya kawo gudunmawa bisa fariki karbin makarubina don ya kawar da bakin cikin masu bakin ciki wa man na hasu kuma yi wa'in za ka gani ta an gari bakin cikin da ya fi mota shi gigita shi shi ya tafiyar da shi ko ya karkata shi ga wanda shi kuma ya taho don ya kawar da bakin cikin masu bakin ciki don da aka zane ta an gane bai bai ne da ke rashin a gaskiya kamar ba a ji ba shi wannan gajiyayye baki cike ne ko rushe ruwan waje shi kuma wannan isasshe ne yake bi yake kama bayar al'umma to shi wancan gajiyar da ta koro shi wannan da kanta ta koro shi ya kana tafiya haka bai da su fassara an gane kuwa to saboda haka salon kusururi sai na manta da dukkanin baka kira da yasa na manta da baka kira shi magani muhammadu a shi garin ɗin jima cikin yaban manzan Allah sai na ma na manta da dukkanin wani baka kira fa za a sujuni sai baki ciki na ya gushe wasu ruru a taɗi wa sai aka musanya min gurbin da aka shafa bakin cikin sai farashin ya mai gurbin wasu sururu a kaɗewa sai farashin ya zo sai mai gurbin Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shehu bashir ibrahim yace khairun nas yace fiyayyen mutane duk a cikin mutane gaba ɗaya babu kamar Muhammad a karam mahadi mahadidan shi ne mafi wato girman dangane na wajen iyaye sallallahu alaihi wa sallama wa far'ar kuma shi ne wato ya kowa reshi sannan wa fazalar da baiwa an ce reshi ya'ya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bari na ahali na kowane irin ahali a duniya duk girman ahalin haka ne babu wani ahadi da za ka kama su sai ka tabbata alkautara da ahalin annabi wa fasalan da kuma kyautar da annabi da yayi wa duniya baiwa domin a bakin ta zaka ji la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa hawalillahi kadma hasu kace hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsantsanta da fiha lillahi zuwa ga Allah cewa abu Allah abu Allah abu Allah a kisini ya rasulullah ka taimake ni a kisini ya muhammadna ka taimake ni ya muhammadur rasulullahi wa darikan li ahwali abdi ka riski wato halolin da wannan bawa ibrahim yake ciki wanda gairu ahadika ma abasu da ya riƙe alkawarin wani kawai ya ya sallai alkawarin ka kawai yau ana jira a ta turo ka abdar ya rasu lashe za ka ban wannan bawan la ya fi ku siwa ku wanda baya ku bayan kai shugaban girma ne shugaban karamci shugaban baiwa shugaban taimako kamar ibrahim wanda kuma shi bai rike kowa ba an gane kuwa ya zamo ala suki hali ya zauna cikin mummunan hali ba ba hawala ya mutu fi wasu alalin baya neman musanyo a musanya muku shi da wani a musanya muku wani da a musanya masa wani da wasu duk abin da ka ba shi Ibrahim ko me baya annabi kawai annabi kawai an gane kuwa saboda haka kan kuma shi kurmi ya rasu wallahi ka kauda dukkan nan barkacin kila wa aduwi me kulla mahani ka nade masa ka nade mu dukkanin kadakin daji da qurbul mazaril mustafa dan ka samu wato kusancin ziyara ta ga al-mustafa abu zabin Allah sallallahu alaihi wa sallama حيث ما أبغى إذا أنا سوق زيارة قوي أبو دبي كل ده إلاني ده نازل أنا سوق دبتك وأبان حاجة دلوقتي قوي كل أكيد عليك صلاة الله صلاة الله تفكر عليك ثم صلاة موسى جزور الله وآله وصحبه da alayen manzan Allah da sabon manzan Allah wayannan guda biyu mun kudu ya yi su خير فترة اتفيا أبو فرلا كوا دولة آل محمد دولة أصحاب محمد
فلا وشعور لست عنه بقاربي ووصل حبيب الله واو المباسطين فيرضى لي بالله عني تفضلا فما ترسخت من ظلم وغفل عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي فإني محب أرك في رفع دينه بقدر وليا قد كل مراده وأن نبي الهاشمي مسايدي فلم أكو يوما أن أطاع بساكتي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي عليه صلاة الله ثم سلامه أنال أبا أن لم يكن بشرائدي عليه صلاة الله ثم سلامه وآل معسى بخيار الوسائد عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا لا إلى الذكر والذكر wala muso da ibrahim radiyallahu ta'ala an da faraya ta gali shine yake cewa salahu salahu hukumi wato jaruwar lamarin rakan ibrahim eh lastu anhu bi qanidin ni ba ne yake wato wato tsammani ba ne gabar cewa lamarin rakan a gaskiya Allah zai gyara min lamarin rakan ووصل حبيب الله تسادواتا دمسو الله وهو مباسط النبي صلى الله عليه وسلم شين يكي يمم مباسطة شين يشمنا بكم لمر الركالة da abin da na gani na na samu na nasara a rayuwata ana jira kuwa da abin da ka ga na samu na nasara na yi nasara in dai za a in dai za a yi dai abin a ce Ibrahim ka yi daidai to annabi ne shi faɗa mu kaga wato wannan ba karamar ba karamar wata mahanga ba ce a cikin masoya annabi yanzu akwai wa'anda suna suna suna sallah kamar da muke yin sallah tare da su muka yi arziki da kowai amma a wajen su wani abin abin da muke shirka muke yi kamar da muka mu Allah ne muka dauko muka ba annabi dan har ka sama kan Allah ba sai da karanta ba yanzu wannan abin da muke faɗa duka هذا يا شجرة iya abin da baka fara da iya baka mu annabi kenan tunda aka kafa duniya tunda ka farfanta ake ake rasan annabi dukkanin da tafan annabawa yadda ake ba da labarin annabi muhammadu a cikin tafan annabi musa ko annabi isa ko annabi ko ma wani annabi ne ba a bada labarin annabin a cikin littafin kai ka ɗauka idan ana ana saukar da shari'a a gane ta a taura ko linjira ka ce da annabi muhammadu daga sha al'ummar a zaune ba zuwa zai ba ana ji ba na karanta maka imamu na busiri ba da yake kaci ta baha dukkan usuru wata duka aliyawu ba a da aliyawu shi kaɗai ne kake da wannan martaba kowane zamani kowane zamani yana yi wa zamaninsa kuri da alfahari da ka kamar me zamanin annabi adam kaga ya girma zamanin annabi nuhu ko domin an riga annabi adam sun aka baka annabi nuhu ku ta taba hadisar usul shi zamanin annabi adam shine wa zamanin annabi nuhu shine kani wannan ne ya fi kusa zamanin annabi kenan zamanin annabi nuhu ko wannan kusantar da zamanin annabi nuhu yake yake yi da zamanin annabi to yana yi wa zamanin annabi adamu kuri yana masa alfahari na fi kusanci da zamanin annabi ana gane ku da zamanin annabi Nuhu da zamanin annabi Ibrahim wani ne yake shi kuma kusa da zamanin annabi Ibrahim yana da zamanin annabi Nuhu da ka da kuri haka haka haka zamanin annabi da shi kuma ya ci ya ci jin shi shi ne saboda daga annabin ta ta tafiyar waya ne kyau akwai shekara ɗari shida da yake tsakaninsa da annabi kaji ba in ka kanta wannan shekara da shi da kuli ki da gani ba wani da kadafa da gani ba wani hanyar a tura da shi wata ma hadisar kusur wa tarsa an gane kuwa da sai ka ba karamar magana wace manzon Allah ba karama abu ne mai nauyi sai kan kana cikin abu ne shi sa ba ka gan abu kamar wani abu amma wani abu ويرضى حبيب الله من الله صلى الله عليه وسلم ما يقصر الله يزدد تفضل دولا دفن الله دك إرش فإنك مولنا مقام النبي يزدد سخطر من ظلوم لك الزامن وقاتل الدميتون كما در إبراهيم تشكر إبراهيم قوي إني أنب محمد يا إرش haƙin ne iwarayin da kenan ba musulun ya ce musulun annaba ne harkar rafa addini da nake ƙaunar ɗaukar addinin ɗaukar addinin manzan Allah alamar soyayya kaiwa wanda ake soyayya kai masa aiki wannan roƙon Allah ya ɗaukaka addinin manzan Allah da ni wannan ɗaukaka addinin ya zama ya zazumi da yaki kuda da yaki kuma kulla muradi ne ya faru dukkanin abin da yake ya wahalar ya wahalar wani ya zama ya jawo gare na domin wa'annan nabiyyal hashimi hakika kaga annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda yake ba hashimi a misali shi ne fa mai taimako na tun da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ke taimako na falam aku yawman min aqahu bi saqidi ni Ibrahim ban kasance ni da rana daya zan yi fushi yana kawo da sun aqahu da wata bata da Allah annabi ko komai inda annabi take ina so idan an gana ana rashe ina so da daga annabi nan kan namun kuka jawan da su ke da da kanin ko da ku jawar shi wani fa karan wasu yi ba na ce wani ba karan wasu yi wani ba ko wasu ne ko kashi ya yi alaihi salatu lillahi summa salamu salatun Allah da gaisu ana tabbata ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam da albarkacin annabi Muhammadu analu ata'an sami kyauta kyautar da lam ya kun bi shara'i'i wanda ba shi da wani sharaɗi a cikin da an gani wata ka dace matar sharaɗi kai na fi laraka a biyu za a baka lada kare kaga ko kuma a'a Allah mu ce maka an maka fata kai komai amma kar kai mu'amala da duk wanda yake gudu ko haka kar ya da shi ba irin wannan ka zai ai masa kyautar kuma ai masa ai masa izini a cikin komai ya yi mamala da da muluku ba zai cutu ba ya yi mu'amala da 'yan kasuwa ba zai cutu ba ya yi mu'amala da 'yan siyasa ko su kai ko na ba su da addinin ma yayi mamala su lafiya garau ya zama alakarsa da annabi lafiya lau alakarsa da Allah lafiya bai kyautar da ba shari'a yawa akwai wayar da an musu kyauta amma an sa shari'a kamar kamar a kusa kusa kamar Umar al-Futi na mu shi Umar al-Futi kaga an buɗe masa kowace iriyar kofa an masa fakaki an masa komai amma an sa masa duk kada ya mu'amala da masu mulki to shi shi Ibrahim kaga an masa kyautar komai amma an- an saka masa kai komai saboda ka ta iya ganin sa a fadar shugaban kasar ku fadar sarkin ku kaza kaza kaza kaza kaza kuma ba za ta cutu ba zai cutu ba domin me Allah ya ba shi annabi sai da ya gamsu alaihi salatu lillahi summa salamu zakat Allah da gaisuwar Allah tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali da alayen manzon Allah wa ashabin da ta sabon manzon Allah siyarul wasa'i wanda su ne zababbu a cikin komai
الرزاق زعنت إلى خير العباد وما لفظ لساني سواه بل فؤادي ما لفظ فإشمر ما دمت تجري محمدا فذلك ما المأمون في داره مقيم عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تؤدينا إلى الذكر والذكر تبصر فإن الأمر باب وسائل فأفضل مبعوث على الناس عواد عليه صلاة الله ثم سلامه كذا العال والأصحاب ما لا تزلفت عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تؤدينا إلى الذكر والذكر Allah mun gode maka eh ayatin da nake godiya eh to ba gode maka da kace da ka gane ma hayakin ne kuma ka gane gashin da ka waje ka laita su akwai wasu waje a nan ana rike ana kansa ana kokarin ya zai ana neman jijiya a cikin sa za za a sa masa ruwa don ya taimaka mana lafiyarsa ta dawo kai ba eh ya za ku ne a nan ya za kulle shi ko ba ne ba a yayi wani da ke ba kama shi kuma da karan da ne yau ba ya raina wani yankuna da jin lokacin da an kaɗa wani to sai duk lokacin kuma an lara ran wani daidai wani lokacin wanda ya zama wanda ya fi daidai wani lokacin kuma wani ya zama mai arziki kuma daidai wani lokacin mai waka zama ba na zama akwai masu arziki kamar ba daidai wannan lokacin to ya zan kana irin wannan lokacin domin muna yaban shugaban arziki ne sallallahu alaihi wasallam to ai fara sa'an sai ke na malaita na tafi ila khairu ibadi zuwa fiyayyen bayi fiyayyen bayi annabi muhammad kenan ko ko ba shi wani to wa ma la fa da tsani shi ba har shi na bi furta gaban wani sama bal ba ne kabari ko aje zuciya ta ba wa ma la ko ma la hazan ba ta ma kalli wani annabi ba harshe na bai furta wani annabi ba haka zuciya ta ba ta kalli wani manzon Allah ba nan wajen da ka karanta kai ka ce fa yi shi ta ake kwanci Eh, kwanci. kai karai farahan kana mai farci ma su kusa da Muhammadu matakar kare su sunan annabi Muhammad ka gane sunansa wallahi kan kuma ba ta maka rai karai kana mai shaƙi da farci da annabuwa ka taka da kyau shi gurai ya ce ba ta hanyar su malmamu ka ga wani wani ya da ki sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama mutu da fi zahiri an kiyaye shi daga dukkanin nau'in hatsari a cikin zamanin ta basara kai duba da basira na basirar ka fa inna al'amara yadda lamarin annabi muhammad yake باطل مبين وظاهر كثير فأحفظ المبعوث gayyan abin da Allah ya aiko hadan na da ya shiri mutane waye an wa'az kuma mutane wa'azi waye wada sama alaihi salatu lillahi wasallam salatun Allah da sai sun Allah da tabbata kazal ad haka na alayen manzon Allah wal ashabu da sabon annabi ma la tijil lafar matukar mai kurci ya yi kurci
حرف الآية نعم إن خير الناس أرجو شافئا لنفسي وللأهلين إذ خاشئا إلى كل إلى كل خلق الله أوصلت نعمة وإني وحق المصطفى لست قارئا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهجير حقير ذليل مذنب كادم لكم محب شديد الغد قد فاضيا أجرني أجرني منى منا ينقيا فلم ألق يوم الروح ما كنت صانعا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهجير أجرني أجرني منى منا ينقيا فلم ألق يوم الروح ما كنت صانعا عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة يا أمسني بذكرابها عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهجير عليك صلاة الله ثم سلامه أسود لديك الماضيين مصائعا عليه مع الآل الكرام وساته صلاة وتسليم ومن كان تابعا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي نعم أكثر إن خير الناس حقيقة هي المتاني أرجوك الشافع لنفسي أبريش منك كونر شيشو لنفسي حينا وللأهلين نكتي نيما شيشوك أهلنا يفت شيشو خاشعا نازو وجه النبي صلى الله عليه وسلم نبي كالكال تبتحينا نبي القصر kamar muka ce to shehu kai kaɗai a kai ya ce ausalta ni'imatan ya rasu da lai ka sadar da dukkanin ni'ima ila kulli hal ila kulli halkin lai zuwa dukkanin halittar Allah ɗaya bayan ɗaya babu inda ni'imar annabi ba ta shiga ba kai wato an ba ya fita ruwa yadda Allah ya ya saka mana rahamar annabi da ya kuma annabi a cikin rayuwar mu da gulare su kuɗi na abin ba zai iya mutuwa ba an gani babu wani abu babu wata mu'amala da wata halitta za ta yi babu kimar annabi abu babu marhamar annabi a wajen in dai akwai Allah a wajen ko to ai annabi yana tare da Allah ba taɓa rabuwa ba to shi kuma Allah ya taɓa rabuwa da annabi ba sannan Allah shi yake bawa halitta komai amma wane ne wasa da za a bawa ya bawa halitta to manzon Allah ne ba kai take mu'amalar tsakaninka da kai da Allah ba sai da annabi ne to rahmatan da sai akai stafare da abin ya maka rashi kuma ya wani lauki a nan saboda ka wani ne ibrahim lastu qali'an wato ba kasance mai karkata ba na bar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa haqqal mustafa na yi rantsuwa da haƙƙin annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda ka hakiru yake ba rai cewa kowa bai wulakantacce ne kai wannan kalmar tana da nauyi me yasa kalmar take da nauyi me yasa kalmar take da nauyi saboda wato kakkan da shehu da yadda yake sai ga kalmar ka fata yi nauyi amma in ka yace a biyu wani yake da dukkanin wani abin da Allah ya masa sai ya zauna cikin giraginsa yake neman annabi ya masa tufa an gane ko irin ta kansa yake ya cire gausiyar ya cire ubaniyar ya cire fardaniyar ya cire ilimin ya cire komai kawai ya ce hakiru nura karkace ne kawai kan gona ga ina zo kan gona ana gane ko idan ka zo kango aka ce ga kango me rayu wa kango me rayu fatisho da ake to fatisho su sai da haifar shi da shi a masa fatisho sai zuwa aiki ta kire ta kansa duk abin da Allah ya baka ku ji duk abin da Allah ya baka idan ka je wajen manzon Allah sai ka rena ba an gane ko ta sai take cewa hakiru kuma sai sai ce maka me sabiru kaskantacce kuma ya kara maka yace muzalibin mai laifi amma kuma bari ka ji wata riga da ɗauko ta kabo ta a ji a cikin sa sai ka kaji mun lafu shi ne shi jima'i kare ku fakin hadimin annabi zama fakin hadimin annabi zai zama tsarkakashi hadimin annabi zai zama mai laifi to sai ka kasa yake ya tsoko komai kaya yake kuma ya tsoko wajen shi yake kisa ya tsaye ta kansa a ba shi kaya in ya so ya za a yi ai oyo ta ce ai oyo to shi nake yi nake nake fita masa su zamana karka ce wani abin da nema a rubuce ko wani a a kayan da karɓo a gidan annabi muke yi ya san ma da kuma ya je ya san na ga muku wannan na fi shugaba ba shi da makomi haka ne amma ko masa annabi in ka so shi dan annabi in ka ki shi dan annabi haka ne ma aure da shi wala gafa ta wala balle kasuwa kai ko yare ba fada jare magana da yaren da ne ke tsaro ga wani abu yana mutsa bai sai dai wanda ke jin yaren ya fasara maka ko ya magana da wani yaren wanda fasara maka yana jin irin yaren da ya magana ya ce kaza yi to ana ka samu kuɗi ba gwani ba ba to wanda ya ce haka ne ana ka samu da sai kuma ya ana ka samu a so shi ko da ba da ka ba sai sai muhibbun ni ba san annabi ne kuma shahidul hudu matsayin soyayyar annabi kare da a fadi kuma na zuwa zan annabi na da kaskantar da kai ya zama wani sai kaskantar masa da kai Sabi ta kaskantar masa da kai, kaskantar masa da kai, saboda ya kaskantar wa da bai gida kai. Mutum da wani ya garin su, bayan shi wa kasar. Ita kai kasan wani su yana da alaƙa da shi a garin. أنا جاي لو شيء أنا جاي أتكلم عليه الصلاة والسلام أجرني أجرني كتمكيني كتمكيني منحني الناس هنا النبي أحب دايش وسنة ما ما ما زال فلم ألقى يوم الرجل ما فقط صانعا Ibrahim bai taɓa haɗuwa da abin da ya kasance yana aikatawa ba ranar rajin ko na yi ne ko ta ko ba da Allah kada ka ɗan da da abin da kai ko aikin da ko aikin ina da wasu ne sai da fasara wannan bai tafi ko aikin da ne ko aikin da ne ba zai ba ba da suna a hadari shi haka da Allah alai salatu Allah sun masalam salatu Allah da kusa Allah tabbata ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da albarkacin wannan sadaka ne a so zuɗin shugabanci almajina wato masu yabo al-masaki an wani suka kwanaye in shugabantar su da kai ka wajen ka ya rasu da lai ya zama in an taho eh wane ne salatin Allah da gowar Allah tabbata ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam albarkacin wannan salatin ne wato na zama ina da ɗaukakawa ga addini kenan an gane shi kuma wannan yake da albarkacin wannan salata na shugabanci masu yabo wanda suke gwanaye a wajen ka an zuwa ce soya masu yabon ka bada kira alayhi ma Allah kira da sahabi salatin Allah ya tabbata da Allah ya manzala ta salama ba ba su girma da sahabi kuma salatun wa taslimu alayhi ma Allah kira da sahabi da kuma kana tafiya salatin Allah da gaisuwar Allah tabbata ga manzon Allah da halayen da daga sabonsa da dukkan wanda yake ya bi annabi cikin ladin da soyayya da biyayya Allah ta shafi wani salatu.
عرب كيف كنا النبتع به ولا الأعو سالب بمدي من هو في السقاء مباجب يفوق العصارى يوصل الرحم كاذبا بما أدم يومي القرى ويبادب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تربينا إلى الذكر والوفي أسير أتى غريبا ببادك مؤذم مؤذما فعلك به وثق الدار الصالح أئله أئله يا مهيب فإنه فقير وقير ووقيرك بالغ عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تربينا إلى الذكر والوفي أئله أئله يا مهيب فإنه فقير وقير وخيرك بالغ عليك صلاة الله ثم سلامه وآل وساج موقوم منك داجب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي Kafin ce Ibrahim ya ji roƙon Allah. Yanzu iya wannan bokin kai guda biyu wannan yanan nafsi a biki wala ala sabir ko ya yi shi karatun da namun awa ɗin da shi yana mai kawai ana ji na ba idan na ku a baki a gani wato wadatuwar zuciya a baki ita ce abin neman ibarai ne ya fasararsa ina so zuciya ta taurasa duk abin da Allah ya yi kazan idan baka samu wadatuwar zuciya ba duk abin da Allah zai maka ba za ka yi godar Allah ba amma idan ka samu wadatuwar zuciya ko makankantar abin da Allah ya maka za ka godar Allah ana gani ne kuwa in ka kalle ka kalle mu za ka ga ai ba ta rasa yadda Allah ya tsara mana rayuwa babu Allah amma me yasa talaka ya samu saboda babu wadatar zuci babu wadatar zuciya ka taba ganin wani mutum duk wannan wahalar da yake ya faɗi an ce da kai sha ce yin wani ka taba ganin wanda ya fito tsara aka ce ne ya kake talauci ka taba ganin dare ya yi kowa ya shi gida wani mutum ya ya zauna a waje shi da matarsa da ya ga me ya hawo ya rasa kudin haya ne ko kudin zafi hata zama wanda ya samu kaya guda goma ko takalmi ashirin ko mota ɗari ya hau ne da ya hau ɗaya ga zai wanda suna sama idan ya mallaki gida guda su a cikin gidan ko ina akwai ɗakuna guda su an gani a cikin kowane ɗaki akwai gado guda su a cikin kwaya a cikin kwaya dubu da wata kwana ke a cikin gado na da kwana kamar ba kuma kuma a cikin gado na da kwana ɗaya a gida ɗaya a ɗaki ɗaya talaka ba an gane su ɗaya da ka kake wajen bayanar zai talaka ba to wala kan zuciya ke in kawai da su sai ka zauna lafiya ka to ina son abin neman ibrahim wadatar zuciya duk da kuma wala alamu da hikimomin ka na Allah rasa kansu da yawa ta ji gwan suka cika kusa wannan neman su domin an ba ka su ba za ka samu da za ka yi su ba an gane kuwa da yasa Allah ya yi wannan yi ma da shi saboda ya gona man huwa fi saka'i duban ga wanda shi wato kyau wato fi saka'i a cikin kyautarsa mubalin karfa ta mutu kare in dai ma kyauta ba ba ba za ka nema ba wa wata kyauta ba an gama da ya kokul asara manzon Allah yana warware wanda yana kwanci wanda yake ribatacce kuma yursilu me rahima manzon Allah yana sadar da zumunci sannan kasiban yana tsururuta tsururutawa ma ya tsururutawa yana bayar lima a duk ga wanda yake ga wanda yake karrasa wani wakil kira yana bayar da garar baki kuma wani bayan ku yana ta matuƙa wajen sadar da mace ribatacce da sadar da zumunci da bayarwa ga gamerai da kuma garar bakin ta matuƙa ne wajen abu ta gani kan hanya asiro ma'ana ana asiro ne ribatacce a ta goma da rago ina bako ba ni ka kuma ka ya rasu lallai ya koji mana wanda ba shi da kawai ba Allah ka ji shi za ka yi kyauta a cikin ka ya rasu lallai domin mu yarduka gangarwar kyautar ka sa'i gurmi daɗi ne a gara tsawon da zamu a cikin ku ka taimake shi a cikin ku ka taimake shi ya mu'minu ya hada fa innahu shi wannan bawar da yake neman da makon nan fakirun kujima ana ta koya muku yadda ake yi a gaban annabi talaka wakilu mai nauyi wa hawa kai rubu kai kuma alkhairin ka balikun ta mutane kai an haye alaika salatu lillahi kuma salamu salatu Allah da Yesu Allah tabbatar a garin ka wa ali da alayi wa ashabu da sahabbai ko haƙƙinka haƙƙinsu ninka a wajen ka ya ya rasu lai ya gudu ya rasu ka da kariya ce
لقاء نبي الله وهو ملاذك مراني ومن دون المراني مسالك فلو كنت على الأمين لتم لي لتم لي مرادي وإلا فاستديق الملاذك عليه الصلاة الله ثم سلامه صلاة تربينا إلى الذكر والمبين فما الغلو في الدارين إلا يساله وكل سوى هذا رياه أواسف فإن لم أجد تفصيلا كب محمد فما لز عيش وهم- فما لز لي عيش وهم يتالف عليه الصلاة الله ثم سلامه صلاة تربينا إلى الذكر والمبين وربي ورب المصطفى وهو كامل أفاض إليه منه وهو يلافقه إذا عام من قد عام في الهد بين من بليلى وميلى أورثته ضوائفه عليه الصلاة الله ثم سلامه صلاة الدريد
لقاء نبي Allah wato haɗuwa ta wato da masoyin Allah ko kuma da annabin Allah wa hawa mula'iku wannan shi ne majalisar ta an gani ko kuma da ta'u da biyin lai marami da haɗuwa ta da masoyin Allah marami shi ne abin neman ibrahim wa hawa mula'iku kuma annabi shi ne yake mun walla yake mun mula'ifa yake tusa samu a cikin komai na ni tura marami a ce ban samu wannan abin da nake nema ba ni ibrahim ko ko misali rayuwa ta ta fada haraka in dai ba sa iya saduwa da sabu sallallahu alaihi wa sallam to to duk abin da na samu ba samu wani abu ba falau kuntu na alal dal azmi ba ji ba ina ma Allah bai komai ba Allah bai ji goma ko ba komai ba a ce ni ne faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam takar masa da yake takar ina ma ni ne takalma la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana zuwa a nan garin a nan kan a nan kan wani mawaki yake wata waka yake cewa takalmin ka ya fi kowa kamar ba da wasu malamai suka mutu da gemukan su da sunan sallah ya za ce wata kalmi ya fi mutum takalmi a ce ya fi mutum bayan Allah ya ce wala kada karara mana waye ya mutuwa ya dawo su duka mutum ba takalmin ba ne ai izzul abdu izzul malik izzul abdu izzul malik shi wani takalmin na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam inda yake ya halakar Allah ba wanda ya jomo saboda albarkar da gidansa da ke da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yi na Isra'i ko wato takalmin suna kafa ta ba ta domin ai duk abin da ake an yi an zo ga annabi ga annabi ga Allah zai shiga fada ya nufi da kira da kalma kaga sana kafa ta kenan ko Allah yake karkace da takalma ta kushi da takalmanka kai shugaba ne ne takalman yana kafar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ba inda aka rabu an cire takalman aka yi sun madara fata dalla takalmin yana kamar annabi sallallahu alaihi wasallam kai fakana fakana ka ba ko sai au adad ba aro ta shiri wannan Allah ba ba aro ta shiri takalmin yana kamar annabi kai fa awa ila ma awa wannan takalmi da ku to ina ce ya ce kai an faɗa ma ta faɗa ce an ce shi su kaiwa shi ke nan ba faɗa ba kashi na gaje ana na kai cewa ba to wannan takalmin shi ne shi bana yake wani da komai yake ina ma Allah bai yi shi komai ba ya shi wannan faɗa yin ka faɗan mai kike so ka zama kenan ya tsira kariya to la kaba ne ko ka ji to yana mura da saya ta hadu ko wai da kawai an yi shi ta karmin annabi ga shi ka ta tabiya da yake da saboda kullum ka kalmar yana taɓa cikin annabi kawai kenan shi kan abu da yau ke a san a san wani bakin nan ba burin takarwar da yake ba sai cewa yi wala yi ce a kurin yau ma yake turba ta naji ina wani da turba da takarwar yake yake ta Dishe ba rai ba. A wani bakin kuma yake wala yi ce a kurin yau turba ta mai. Ina wani ne wanda annabi ke sha. a wani mutum da kai ina mani a suwa ce wala ki ala kullu amin mubashi na wani ne a suwa ce da annabi ke kugawa yayi kama ne ya zama kura takalma ba ma takalma ba ga ma aya ta ƙara tsantsare shi dan kura ma ta takalma ne ta ka yi aiki da mata kalla aka kama da ruwa ina mani da ruwa aka kama da asuwa ke ina mani da asuwa kuma soyayya kakkace har ran sa ke ba ba aiki da kai ba ana ga ga ku wannan wata irin soyayya duk ɗaya irin ba a wata saboda bai zama na kungiyar ka ba wanda duk suke yin rigima da su bara ka dara a kungiyar ku in ka tashi aji za ka je da shafi wata zaka tilla shi wani wani kuma ka iya zama gara kuma ka ba ku ta cikin wata ce kaza ne ta kare ko ba ta faɗa da zaka tashi suka fi kaza da ka ce a'a ba wani na Allah wasu yin Allah to kaddara su su bara yanzu a ranar su ya za a yi wata ina idan haka ba ba ta yi ba ba fasadiqul mulaka zama da gaskatawa da annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma wanda ake masa mulaka kai famal kullu babu babu wani daɗin dare a cikin duniya da lahira illa misalu fatin saduwa da annabi wa kullum cewa haza dukkan wani abu ba saduwa da annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya wuce iska ce a wani tsaro da cikin shi ya mara amfani fa in lam ajid taqbila kafi muhammadan idan ibrahim ko bai samu bankan kafin annabi manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam amma lafiya da aishi aishi ko rayuwa ta farko bai ta haɗu ba wa umri ya kaga rayuwa ta saliku ta halaka a ce ba san zubbaci annabi ba warabi kaga ubangiji yana warabbil mustafa ubangiji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan ubangiji Muhammad kadir shi ne bai kai ko ina ba to a fada Allah ya fararo cikan nan tasa minhu daga gare shi dai zuwa ga annabi amma sai zama muhawar da ta tsira kan sawa a nan ba da jiralan ba domin duk abin da Allah ya tattali a kai kan hankali ya yi Daga saboda haka yanzu hama wasu man hama man arhama bil hudud wato saboda haka ne wato soyayya ta tsaka ko kuma imuwa kaga imuwa ta imota wanda ya zama a cikin soyayya ko kuma aure ta su tsawai ko waɗanda jama'a suka gadon masa ko bayyana man ilaila walai jayyar laila da maila wani mutum yana tsarin ciki kaɗan wato duk jama'a da aka kasu a irin abun abin da suka gada maka shi za ka so shi za ka irin san abun da ka taso a jira masu kuɗi da za ta so kai kuɗi to awar ta tsawa ita in ka taso a cikin gidajen masu gilli da za ka so idan ka taso inda ake soyayya ba in ka taso inda ake soyayya laila da laila kai ma haka za to duk wanda da ta so inda ake ta za ka girma ta
يهيده فيه إلى ربيعه ففيه تنادي بالسرور هواتفه وإني لتعرض به زالا عزة كذلك إن ينكر في وصفك واسفه عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بربنا إلى الذكر والذكر جمالك ينسي لي أولى كل بهجة ويلي يوم عند بالك آشف وجودك ينسي لي نوالا سواه وما الجود إلا فيك والكل غالب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بربنا إلى الذكر والذكر عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة بها تنول نحو الأواقف عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة بها تنول قصر اللطائف عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تلينا إلى الذكر والذكر عليك صلاة الله ثم سلامه فلا تبد يا هوذا وإني عارف عليك صلاة الله ثم سلامه وآل وسعد كلهم منك فارق عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترجينا إلى الذكر وحييتكم فيه هلال ربيع جندر متى الربيع الأول إن يبين ويحييتكم فيه soyayyar annabi tana motsa wa ibrahim domin baki ne a cikin wannan zikirin watan ramadana ne tunaji za ka ji alhawa muryoyi tunaji tana kira dusuri da farki sallallahu alaihi wa ala alika wa sallam wa inni wato wa inni la ta'aruni hissatu zala hakika ni ibrahim raurawa tana zuwa tana zuwa mu idza la hayya da hijirin watan rabiul awwal ya bayyana kazalika haka na raurawar nan tana zuwa mu in ya ik bi wasuka wasa idan ke siffanta ka yana yin kurishi da siffanta ka to bana wato kullum na bi mutum me da yi jamaluka ya rasu lallai haka kanka yanzu yana mantar da kula kullum mahajin wato adam kowane irin kwarji tattan ne yana mantar da adam kowane irin kwarji wani ne ni kuma ibrahim a cikin malajar shi ne koyi inda ba duka a kofar ka umarni tsawon rayuwata ba na farko domin wajuduka bai warka yanzu tana mantar da nawalar cewa kyautar wanka wabar tutu babu wata baiwa illa ne ta fashe daga wajen wal kowane kowane cikin halittar Allah garikun yana tabbato abin da yake tabbato a kojinka alaisa salatu lillahi ثم سلامه ثلاثة الله جيتور الله تثبتك النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثة ثلاثة فيها دع البركة والناس ثلاثة الأواقف حنقلة هو سكاتا تنهو ذات ذكو لنا حويت زوا كتفات ذكا نوال مزن الله يقول شو زوا كدين عليك ثلاثة الله ثم سلامه ثلاثة الله تجسور الله da tabbata ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama salatan salatan jihad albarka kuma salatan ne Allah qa'idu tusar sallama ruwa dan ho take nufa lana hawi zuwa ga duka salifo zuwa ga kafata alaika salatu lillahi summa salamu salatan Allah da gaisu Allah tabbata ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam salatan salatan jihad albarka kuma ne وهدى فدو أشهد وإني أعرف أن مثلا الله عليك صلاة الله ثم سلامه وآل وصحب غارق كله غارق منك ذكر منه سنة أثر أبو تسكي أثار ذكر ذلك ذلك أكبر Allah ya saka ta'ala ya fahimta da mu ya mana kuma Allah ya kara masa lafiya da fahimta da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya mana ya gane da mu Allah ya fahimta da mu Allah ya taimaki addini Allah ya ta'ala ya taimaki wannan zawiya yan makarantar gaba daya Allah ya albarka Allah ya kara mana soyayya soyayyan halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimake mu Allah ya taimake mu karo Allah ya albarkace mu Allah ya albarkace matayen mu ƴaƴayen mu sana'o'in mu kasuwanci Allah ya sa mana albarka a dukkan mu حركات الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء والاموات تؤدي بيننا وبينهم بالصراط وتوفيقك وارحمك انت الراحمين الله يكرم الشيء الله يكرم التلافي
Allah kare ainihin gidansa raya ya raya gidan ya raya gidajen mu ya raya mu gaba daya ga wannan tafarki mai girma da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم اغفر لنا كما تقول بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن الذين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومجدنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما اعملتنا واجعل وارثا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا قلوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نعوذ بك من الكفر والفقر من عذاب القبر لا اله الا انت اللهم انا نعوذ بك من الكفر والفقر من عذاب القبر لا اله الا انت اللهم انا نعوذ بك من الكفر والفقر من عذاب القبر لا اله الا انت يبقي لك سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين